من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدئة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار باي هكا يموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan masallaci ne albarka da ke nan cikin garin da magaran masallacin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a nan jihar da magaran a kuma wannan kasa ta mu ta jamhuriyar Niger a yau maritan asabar sha uku ko ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara 1445 wanda ya dace da 23 ga watan uku shekara 2024 da haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salatu wassalam muna cikin tafsirin suratul zariyati ina ga mun kwana a aya ta nawa ce muka kwana mun kwana a aya ta 21 za mu tashi ta 22 wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون الله subhanahu wa ta'ala ya ce wa fi sama'i rizqukum wato arzikinku ku bayi fi sama'i a cikin sama yake ma'ana daga saman ku yake zuwa malamai da dama suka ce wannan ana nihin arziki shine ruwan sama da Allah yake samkar ma bayi dan shine sababin arziki saboda yana cewa wa huwa allazi yuriikum ayatihi wa anzala lakum minas samaa'i rizqa wa ma yatadhakkaru illa man yuri kaga a wannan aya ma sai Allah ya nuna Allah ne yake sabkar muku arziki daga sama wanda shine ruwan sama wannan shine arzikin da in ruwan sama ya zo kowane nau'in abinci ya yi zai zama dalilin arziki ga mutane kuma ya zama dalilin abinci ga dabbobi kuma dabbobin su ma su zama arziki ga mutane duka in kadi ba muna da alaka ne da abin da Allah yake sabkarwa daga ruwan sama mai dukiyar dabbobi ya dogara da ruwan da za su sha da ciyawar da za su ci wannan ciyawa ita kuma tana da alaka da ruwan da Allah zai sabkar ne haka ne su ne wannan dabbobin za su ci su yi nono a yi kamfanoni na madara a sai da a samu mai sannan su dabbobin su yi ƙiba a hudda nama sannan kuma a hudda fata fata arziki ke naman arziki ne ƙasusuwan dabbobin arziki ne jinin dabbobin akwai abin da ake yi da shi in aka tattara gaba ɗaya sai zama sakamakon haka ɗan adam ya samu kuɗin shiga gashin dabbobin da shi ake saka tafi-tafi da manya-manyan dardumomi da riguna manya na sanyi da barguna da wasu abubuwa kaga duka dai abin asalin shi daga ina ne daga ruwan sama ne itace da muke amfani da shi wajen magunguna da wanda muke amfani da shi wajen yin kata ko don gini ko don kare ginin ko don za mu yi zubi in za a mana gini din za ga ana amfani da kata ko da itatuwa to duka wannan itatuwan suna da alaƙa ne da ruwan sama sannan su kansu itatuwan a jikinsu muke samun magunguna a jikinsu muke samun robobi a jikinsu muke samun ƙwaro a jikinsu muke samun abubuwan da a kai tsaye ba za mu lissafo su ba sai ma'abuta hanyar suka sani wanda daga jikin waɗannan ciyawoyi da itatuwa da dabbobi wanda duka ruwan sama ne ke zuwa da wannan abin an gane ko kaga ashe ruwan sama arziki ne hatta da wannan turare da muke jin kanshi sawa'un na ruwa ko na wuta duka itace ne kuma ruwan sama ne ke basu dabino inabi da muke sha da muke ci mangoro gwaiba gwanda da sauran ababe daban-daban duka daga ruwan sama ne wanda abinci ne ga ɗan adam kiwon lahiyar ɗan adam ne sannan kuma arziki ne akai a sai da a samu kuɗin shiga kaga wa fis sama'i rizquku kuma sannan duniya gaba ɗaya ta dogara arzikinta ne ga abinci duk ƙasar da ba ta iya sama ma kanta wadataccen abinci to ana ƙidaya ƙasashen cikin matalautan ƙasashe kuma komi take fitarwa tana saidawa a duniya shi yasa duk manyan ƙasashen duniya da kake gani tsayuwarsu da suka yi da ƙawahuwansu noma suka inganta a ƙasashensu irin noman da zai ishe su ya amma ajiye rara ko da a wani hali ya samu ba a samu kyawun damana ba raran abin da aka ajiye zai ishe su shi yasa amerika tana iya ciyar da kanta shi yasa take barazana a duniya ita ne arziki ce china tana iya ciyar da kanta shi yasa take barazana a duniya ita ne arziki ce rasha tana iya ciyar da kanta shi yasa take barazana a duniya ita ne arziki ce india tana ciyar da kanta shi yasa take barazana a duniya ita ne arziki ce pakistan thailand da sauran kasashe suna noma abin da suke ci har su kai kasuwar duniya su saida ko da ba su da sauran ma'adinan ƙasa iya wannan abincin ya isa ya ba ƙasa ta zama mai arziki to yan uwa idan muka duba in ka kalli ka gane wannan dole arziki wani abinci ya zama arziki yanzu idan da za ka yi lissafi duka inda ka ga wani ɗan adam yana ci yana sha ko ya ci mai daɗi ko marar daɗi haka ne ko ba haka bane ba dai yadda za a yi dole sai ya ci ko ya ci da daɗi ko ya ci ba daɗi ko ya ci da ƙyar ko ya ci cikin sauƙi dole ne ya ci haka ne shi yasa buƙatun da ake da kwai na abinci ba a buƙatun man fetur kaman haka saboda ni idan kana da mota ko moto idan gari ya tsaya maka kana iya sa motan ɗaki kana iya sa mota cikin runhon mota ka kulle ta yanzu ba za ta sha mai ba amma shi ɗan adam in yana barci ma dole sai an ajiye abinci kan shi da ya tashi ya ci baya fasa cin abinci don baya ya zuwa ko ina kuma idan yana zuwa ko ina baya daina cin abinci kuma rishin lahiya ba ta sa a daina cin abinci in shi baya ci masu jinya suna ci sannan jin daɗi baya sa a daina cin abinci za ga ana ci a gidan shugaban ƙasa ana ci a gidan sarki ana ci a gidan gubernar ana ci a ministar kuma ana ci a gidan kaso ana ci a kwamseriya ana ci a asibiti kenan gaba ɗaya kowa yana da alaƙa da abinci shi yasa za ka ga in ka ga telam telam sun fin karo gari ka tsaida su telam ɗari ta taho sai ka samu tisa'in da biyar abin da za a sa a bakari kuma idan ka shiga gari ka je kasuwa ko ta wani gari ka diba ka kilga kantuttukan da suke cikin kasuwar wanda suke sayar da abincin da za a sa a baki su suke da yawa fiye da masu sai da kayan masarufi da ba na abinci ba haka a cikin ungoyi haka a cikin lungu-lungu karce-karce ƙauyuka abinci ne dai ake wannan to jama'a kenan idan ba ku da abinci za a wayi gari duk abin da kuka samu na kuɗi kai ma'aikacin banki ne to idan ka gama aikin an biya ka za ka tura a kama abinci ne to he zaman to wannan abincin ka kasa kudin albashinka gida goma kashi biyar ko kashi hudu ka sayo abinci da shi kenan kashi biyar ɗin abin da kake samu kana tura shi ne wata ƙasa to kuma wannan kashi biyar da suka rage wa ha ilau ba za ka bar shi ba aljihunka za ka tura ma masu yadin da kake sawa na riguna ba ku kuke yi ba zaren da ake ɗinka rigar ba ku kuke yi ba a'a ita telan keken da take ɗinka rigai ba ku kuke kera ta ba kayan gyara ba ku kuke yi ba motocin da kafke hawa ba ku kuke yi ba kayan gyaran su ba ku kuke yi ba tayoyin su ba ku kuke yi ba man juyan da ake musu bidanji ba ku kuke yi ba a'a fitilolin su ba ku kuke yi ba duk kun dogara kan- kaga kun zo duniya kuna ma turawa masu kamfanoni aiki kai kawai aka abinci ka cika je masai ka zubar amma kuɗi yana tahiya yana zirarewa ta yawa wasu ƙasashe haka ne shi ya sanya da aka ce a koma gona rani da damana to wannan hanya ce aka ɗauko mai kyau ta ɗora nijar ba ta turba arziki domin sai akwai abinci ofis yake zama ofis sai akwai abinci shugabancin ƙasa yake daɗi sai akwai abinci sarauta take sarauta sai abinci akwai abinci tsaro yake tsaro sai akwai abinci talaka ya san shi talaka ne sai akwai abinci mai komi ba zai yi ba sai in akwai abinci don haka nan mu ci gaba da roƙon Allah ko mu ci gaba da jajircewa ya zaman to Nijar ba ma sayo abinci sai dai a saya a wurinmu kuma abin da za ku ƙara fahimta Allah ya ma Nijar arziki na bai ma sauran ƙasashe ba Nijar ta sha bamban da sauran ƙasashe kun ga duk irin abin da yake yi a Aljeri da abin da yake a Libi da abin da yake yi a Siri wajen Siriya to irin wannan abin yana yi a Nijar amma kuma abin da yake a Nijar to baya yi a Libya baya alje baya a wajen Syria iya sai Nijar din mu Nijar yanzu kaga idan ka je wajen yankin Agadez da sauransu muna da wuraren da irin dabinan da ake a Algeria da Madina ma ana yin shi in ka je wajen su England za ka ga dabino irin wanda Madina take ana kashi a yadda yake danyen shi ana ci ana sayarwa sannan kuma arin na alje za a iya yi sannan wurin zai yi noman alkama zai yi noman shinkafa sannan wurin yana da ciyawa idan ka tafi libya suna kiwo amma su ciyawa su kala ɗaya ce kaf ana kiranta menene sai wanda suka zama libya suka santa ana kiranta da wani suna na manta sunan nata to eh gadar ko gadab to gadab din nan shi kadai ne ciyawan libya mu kuma nan akwai gadab din akwai komayya akwai balasa akwai karangiya akwai tamurkutai akwai kununguru akwai wannan tsaidau akwai gadagi akwai hura akwai zarambuwa akwai toha akwai harawa akwai ciyawar gyada sannan akwai karmamin dawa akwai na kara na hatsi haka ne da Allah waɗannan dubba abincin dabbobi ba ne to irin wannan nau'in ciyawa kuma mu kaɗai Nijar muke da shi sannan nau'in mu ta Nijar idan muka yi rake zaƙin shi ya bambanta da a yi shi ko a Najeriya ko a wata ƙasa muna mu ya fi zaƙi a kan nasu idan muka yi gyaɗa tamu tahi ruwan mai tahi garɗi a kan tasu idan muka yi gero geron mu ya hi garɗi a yi hura ka ji ta yi garki a kan tasu haka dawon mu ta yin tuwo mai lai mai kyau ka tambaya lokacin da ake su da sotiramir take aiki a nan garin yaya makaronin zandar yake a wancan lokacin idan ka gama shi da makaronin da ake kawo yanzu wancan ya hi daɗin ɗanɗano ya hi gu mai kyau ya hi ba da lahiyar ganga jiki saboda wannan namu ne natural ne haka naman niger ya sha bamban da sauran naman wasu ƙasashe a daɗi sannan mun duk kasashen afirka yawan dabbobi don muna da dabbobi sama da miliyan arba'in da takwas babu wata ƙasa a afirka babu ita fa sai dai mu mu ba ta nama ba ita ta bamu ba to kaga yadda muke da wannan dabbobin ya kamata a ce ku muke ba da madara kamar yadda muke ba da ciku saboda rishin kamfanonin madaran ne yasa ake mai da nonon ciku kuma ai kun san ba kowane nono bane ke zama ciku ko domin na raƙumi bai yin ciku saboda shi na raƙumi baya kwantawa ya yi barci wanda suke kwanta su yi barci shine na tinkiya na akuya da na saniya amma wanda yake na raƙumi kuma kusan raƙuman suna da yawa kenan da na fihe da ya tsami a zubar da shi ne kamata a san na a san shinadarin da za a sa mishi mu mai da cikin karto madiyan Niger wannan madara ce solani madiyan Niger tana cikin karto ana kaiwa kasashen duniya a saida a'a wannan mun mai da shi gari mun musar da shi wannan madara ce yan Niger ta ma ana kai ta ana sayarwa mu mai da wani a cikin gwangwani na ruwa mu rinka yin yawuri muna yin madarar gari muna yin ruwa madara ta ruwa wadda ake zubawa a shayi ya tantanta a ce Nijar take haka amma saboda ni saboda karancin kamawa saboda karancin shugabanci da ya kama ma noma ba a samu wannan ba kuma mutane har sun kai ga sun lalace ba sa son ma su yi an ji zancen noma kowa so yake yi kawai ya samu biro da takarda da biro yana ƙara zero zero ya ɗaukar dukiyar mutane to dukiyar ta ƙare tawa za ka ɗauka saboda dukiya he tana shigowa ne za a samu wurin ɗauka ko idan babu masu nemarwa sai masu ci to masu ci idan masu nema suka ƙare dole mai ci shi ma ya tsaya da haka nan wannan tsari da aka ɗauko na ayi noma to tsari ne wanda duniya take raya ƙasarta da shi ƙasa take kama hanyar arziki mu bar biya zinare ko azurfa ko isansi ko iraniyan arziki ne amma mu kula da nomanmu da kiwonmu wanda abincinmu namu ne duk sanda muka sai da man fetur sai dai mu ɗauko kamar mu aiki sai dai mu ɗauko kaza mu sayi kaza amma muna da abinci ba sai mun yi koda ba ba sai mun yi kuman ba wa fis sama'i rizqukum sannan kuma a sama ɗin nan matu a duna abinda aka muku alkawari aljanna tana ina ne sama eh sama a sama take kaga a saman nan dan adam yana da bukata abinda ke cikin ta na arziki a duniya shine ruwan sama da iskan da zai kada da iskan oxygen da za a shaka daga sama yake zawa da iskan da yake kai wayoyinmu daga sama ne da inda za mu tashi a jirgi daga sama ne da taurarin da muke yawo muna kallon su daga sama ne da wasu ma albarkokin da bamu sani ba daga sama ne bayan na ruwan sama sannan karba addu'o'inmu suna zuwa sama ne daga sama ne ake karba addu'o'inmu haka ne ko abin da ke zo mana na wahayi da aka kama annaba daga ina ya zo daga sama saboda kawafis sama irzuqukum wa matu aduna abinda aka muku alƙawari na rahama shi ma daga zama yake zawa daren lailatul qadr mala'ikun da suke sabka suna yi ma mutane addu'a daga ina suke zawa sannan shi kuma idan kai addu'a ina take tafiya ilaihi yas'adu kalmu tayyibu wal amalu salihu yarfa'u wa matu aduna haka a duniya muna bukata albarkar sama a lahira ma muna bukata albarkar sama wa fi sama'i rizqukum yace wa matu aduna sai yake cewa ni fa wa rabbis sama'i wal ardi innahu lahakum mithla ma annakum tantiqun fa wa rabbis sama'i Allah ce na rantse da ubangijin sammai wal ardi da ubangijin ƙasa na rantse da ubangijin sama da ƙasa yaqsimu ta'ala bi nafsihi al-karima Allah ya rantse da kansa da kansa an gane ko me ya sanya Allah ya rantsi yace innahu lahaqqun abinda aka muku alƙawali bihi da shi min amril qiyamati na al'amarin tashin kiyama wal bahasi wal ba'si kai na al'amarin kiyama da tado ku da kabari wal jaza'i da yi muku sakamako ka'inul la mahalat wannan tabbatacce ne babu makawa a haka wa huwa alhaqu shi wannan abin gaskiya ne la muryatun babu kokonto cikin shi fala tashakku kada ku shakka fihi a ciki kama la tashakku kamar yadda ba ku shakka fi nuqikum akan magana ku idan kuka yi magana wane saba wane ina kwana kana da shakka kan wannan magana ka taba shakka akan magana cewa a anya ina shakka na iya magana akwai matsala a magana ka ba matsala to yadda ku magana ku ta zamanto ba kwa kokonto idan ka faɗi magana ka yarda ka faɗi haka ne to haka ma Allah magana shi babu kokonto domin Qur'ani magana Allah ne haka kuma abin da ke cikin Qur'ani na alƙawalin kiyama wallahi yadda kake magana cikin sauki haka abin zai zo cikin sauki mislama annakum tantiqun kwatan kwatin yadda kuke magana ba kokonto a magana ku to haka maganar Allah cewa za a yi kiyama babu kokonto a cikin ta sai Allah yake cewa halataka hadithu dhaifi ibrahim al-mukramin idh dakhalu alayhi faqalu salama na'am qala salam qawmun munkarun Allah ce hal ataka hadithu ghaib Ibrahim al-mukrami hal dinnan istifhami ne na tashawik na sama kwaɗayin sauraron abin da za ka wani ba tambayar ka bace ake ana so a kwaɗaitar da kai abin da ake so a baka na kamar hal ataka hadithul gashiya ana so a kwaɗaitar da kai labarin algashiya kiyama mai lullube mutane don ka ji abin da take ɗauke da shi na wahala da bala'i don ka tsorata kai aikin kirki ka kauce ma musibai an gane ko hal ataka hadithu gaibi ibrahim shin labarin bakin annabi Ibrahim masu girma abin girmamawa ya zo maka in baka bai zo maka ba to gashi Allah zai baka labarin kuma wannan khitabu din ana yin shi ne da duk wanda za a karanta mishi alqur'ani ko ya bude alqur'ani ya karanta to khitabu din yana magana da kai bari ka ji labarin bakin annabi Ibrahim suwa ne ne إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون Allah ya ce waɗannan baƙi na annabi Ibrahim baƙi ne suka zo mishi da siffar samari matasa. Malaman tafsiri suna ta ƙoƙarin su faɗi adadinsu, wasu suna cewa sun kai su goma sha biyu, wasu suna cewa ba su kai sha biyu ba su shida ne wasu na cewa su uku ne in ma su nawa ne dai ba mutum ɗaya ba ne sun kai adadin jami'i ko daga uku abin da ya sama kuma waɗannan dukkaninsu matasa ne samari daga shekara irin sha takwas zuwa ashirin da biyar ko talatin matasa masu jin ƙarfi kuma ga su kyawawa suka tunkaro gidan annabi ibrahim alaihi salatu wasalam amma ba mutane ba ne mala'iku ne saboda mala'iku Allah ya ba su dama suna iya canzawa su yi siffa ta mutum su zo a maka a kaman mutum shi sa mala'ika jibril ya sa zo ma mandan Allah a siffar wani daga cikin sahabban shi an gane ko to yanzu he suka zo a cikin su dai akwai mala'ika jibril a cikin su akwai malakul maut a cikin su akwai israfil da kuma sauran mala'iku to su ne suka zo ibi da kalu alaihi yayin da suka shigo wajen annabi ibrahim kaluye suka ce faƙaluye suka ce salam ma'ana assalamu alaikum ƙala salam shi ma sai ce wa alaikumussalamu wa rahmatullahi wa barakatuh kaga salama salamun abinda suka faɗa da abinda ya maida musu wanda ya maida musu din yahi wato ƙarfi akan wanda su suka yi kamar da kuka san dai ka'idar sallama in an ce ma assalamu alaikum sai ka ce wa alaikumus salamu wa rahmatullah karanci ka ce wa alaikumus salamu an gane ku kuma kowane ne ya maka sallama sai ka ne da mushi ko da kafiri ne domin ta aka yi wannan وإذا هيتم بتية فهيوا بأحسن منها أو ردوها إذن أكا غيشي كدا وتغيسوا فهيوا بأحسن منها ku gai ku maida ma wannan wanda ya gaishe ku ku gaishe shi da wata hita shi kyau yawa ko ta hita shi kyau ka ga ba a ce ba sai wannan mai gaida kan kafiri ne ko kafiri ce assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalam sai dai kai ne in za ka fara mushi sallama ba za ka ce mushi assalamu alaikum ba an fahimta ko amma in yi sai an karba sai suka mushi sallama ya ce musu wa alaikum assalam ya ce ƙaumin munkaru ku wasu mutane ne munkaru na da ba mu san ku ba ba abin kyama ba ba mu san ku ba to domin ne kara tana daga cikin abin da baka sani ba ku waɗannan mutane ne wanda la na arihukum ba mu san ku ba sannun ku baki da zuwa amma ba mu san ba ko na ina ne kawai baki ne muka gani kuma an musu tarba irin ta baki me ya faru faragha ila ahlihi fajaa bi ijlin sami
faraga ila ahlihi dan haka in salla khafifan fi sur'atin sai ya zirare bayan ya amshin sallama ya zamanar da su bai tsaya ya ci gaba da musu wata hira ba tukun ko daga ina kuke duk ba a buƙatar wannan sun dai yi sallama an amsa musu an ba su wurin zama kafin su tantance bai ce musu ba ina zuwa kawai su ga baya na saboda in kace ma bako to bako ko kamar kai hira da kike to ina zuwa sai ce a ba komi sauri niki ko da ka ta ba Allah ai sauri niki amma kawai daga saukashi sai ka tashi kai tafiyarka to ya hi karrama shi dan dole komin gaugawa shi ya jira shi kuma da ya tashi ya wannan faraga sai ya dan sulale zuwa ga iyalansa ya je ce an yi baki nan take aka gyara wani maraki aka an yanka shi sai aka yi mai shuɗin shi ba dafa shi aka yi dafuwar ruwa ba kamar yadda nassin ayar ya nuna faja'a fa wani faraga ilali faja'a bi ijilin samin sai ya zo da wani maraki a wanda yake bi ijilin hanin ya zo da maraki gashashe nan kuma wanda yake marakin ba rishin lahiya bai ba wai tamuwa ba gare shi yana da yana da isasshen naman shi yana da kitsan shi aka gasa shi to menene hikima a zo da abu a gasawa madadin a zo abu da shi a dafawa idan aka gasa nama ya hi kama jikin shi duk ɗanɗanin shi yana nan ya taru haka da makalla da akwai maka da ake cin nama wato gashashen nama ya haɗa duk abin da sinadarin shi yake yana jikin shi sai su kame tare amma wanda aka dawa ruwa ya dan lalubu wani abu an ƙara mai ruwa ya zama dan horo fara bai kai wancan zaki ba shi yasa in ka ga manyan mutane an higgasa musu a huru ko ba haka ba ake idan manya za su yi baki ba za ka ga ana dawa nama ba sosai kaga ga an dawa an dare amma za ka ga ana zuwa da shi a gashi to faja a bi ijilin sami sai ya zo da naman maraki soyayye kuma marakin mai isasshen kitse me ya faru fagarrabahu ilaihim qala ala taakulu fagarrabahu ilaihi fagarrabahu ilaihim sai ka abincin ya ajiye musu gaba gare su kusa da su dan wannan shine ka kama bako abinci ka ajiye mishi ba kai ajiye jehe ba yana ganin nashi ne ko ba nashi bane ka ka gaban shi kafin ka ce mishi bako sako bismillah ajiye mishi a gaban shi ya tabbata wannan raban shi ne nashi ne faƙala sai ce musu ala ta kudu shin ba za ku ci ba kamar da ya ga sun jima ba su fara ba sai ce ku ci mana to kuma ka san shi mala'ika Allah bai halicce shi ba irin yadda ya halicce mu mu halittar muna jin yunwa da haka muna da hanjin da muke sa abinci shi kun ba da shi ba buƙatar abin sha ba ya buƙatar ni abinci kun bai da sha'awa kaga kuma daman wannan abubuwan su ne jarrabawa kana da yunwa kana jin kishirwa kuma kana da sha'awa dole ka nemi abin da zaka kori yunwa zaka kori kishi zaka warware sha'awarka ko ta hanya haram ko ta hanya halal to su ba su da wannan sai ya ce musu ala ta'kulun shin ba za ku ci ba shi yasa a wani wuri falamma ra'a aydihum la tasul ilaihim nakirahum san da ya ga hannayensu ba su ma sa abinci ba su ma sa hannunsu abincin ba kwata kwata sai ya fara alamin kyamasu fa aujasa minhum khifa sai ya zaman to yana jin tsoro yana dan alamun tsoro tsoron su menene tsoro ga dabi'ar dan adam ga dabi'ar bako gari ba nasa ba to a ina yayi abinci dole in ya zo in aka bashi abinci ya da bukata kuma dole ya ci to ga bako ya zo an bashi abinci bai ci abinci ba da wuya wannan bakon ku kwashe lahiya kila wannan gidan naka da kake ciki asali na shi ne kai gini bisa kayan shi ya zo da wasu takardu in kun gaida ce to malam hudu takardar gidanka kaga ba ku kashe ba lahiya ke ko to da wuya ko gona ka ce a asali tashi ce yanzu ka zo ka zamna sai kuma ne to wannan gurin waya baka shi ya kai ka same shi kaga dai bakon ba bakon da kake so bane to shi ya sanya da ya ga haka fa auja saminhum khifa sai zaman tuna jin tsoron su yana dan shakka su me suka ce mishi قالوا لا تخف
تقبع
وبشروه بغلام عليم أبي يتكشي مشي لا تخف كدك جئوه أتن نكرهم ديوار جن قولنسو sai suka ce mishi a ala ta kam kar ka ji tsoro inna ursilna ila qaumi lut an aiko mu ne zuwa ga mutanen annabi lut anan kuma fa basharuhu sai suka mishi albishir kenan su nuna mishi suka ce mishi mu ba mutane bane mala'iku ne ba mun raina abin da kai bane ba mu da bukatar irin wannan abin mu mala'ika ne mala'iku ne kaga wannan mala'ika jibril ne kaga wannan mikale kaga wannan israfil ne kaga wannan da kake gani malakul maut ne wannan wane ne wannan wane ne kaga kuma sa labari ya canza yanzu ba magana abinci ba ke to wannan bakin mala'iku haka har da mai daukar rai to me ta su ko kai yanzu irin wannan baki sun zo kawai ka zo ka zama a gidanka sai kai baki aka gaisa kai baka san ko zuwa ne ba aka ce to wannan shine director na CRT na kasa gaba daya wannan kuma shine mai kula da tsaro na Niger ka za ka tambaya to ya aka yi ko na da ko na da ota da an ko wani mai suna na yana sai da koke ba dole baka hankalin kai tashi ai kaga za ka tambaya to miki tahiyar waɗannan baki ko to don haka kafin ya ce ko suka ce wa basharu sai suka mishi bishara suka ce Allah ya aiko mu mu ma bishara bi gulamin alim da samun wani da mai yawan ilimi anan kaga bishara ɗaya ce amma ta kunshi bishara guda uku na farko gulamin kenan ba jariri bane zai girma zaman shi gulamin an nuna zai girma sannan alimun kuma sannan gashi yana da yawan ilimi sannan gashi ɗa namiji ne ba mace ba ne tun ana in ba shi labari domin ba yarinya ba ce gulamun aka ce ya umu an mashi bishara uku a lokaci guda aka ce to muna maka bishara ne bi gulamin alim to gulamun alim daban gulamun halim daban ai kun sa akwai gulamun halim a cikin suratul safati ko to gulamun halim annabi Ismail gulamun alim annabi Yaquba wancan yaro mai yawan haƙuri wannan yaro mai yawan ilimi mai yawan haƙuri shine babban dan annabi Ibrahim shine annabi Ismail alaihi salatu wassalam domin in aka ce gulamun halim shine gulamun alim to ka taba ka kwaba ka daba abin to yaya za a yi aishi can an haɗi labarin shi har ma an gashi an ce falamma balaga ma'ahu sa'aya ya kai lokacin da ya kai matashi dan shekara 18 zuwa 19 20 har ma yana kai kawo tare da shi ana wasu ayyuka tare da shi to kuma yanzu an zo ana mishi bishara da yaron hakuna aiki zai yiwu yaron da aka ce ka yanka shi an maka bishara da shi ya nuna wanda aka ce a yankan daban wannan kuma daban in dai kana iya gane zance domin bishara aka yi bayan kuma wujuwan wancan kuma ai wancan da aka yi magana shi daga bayan shi aka ce wa basharahu bi ishaqa nabiyan bayan an gama labarin wancan sannan aka ce aka yi bishara da annabi ishaqa annabi ne cikin managartan bayi kaga ashe gulamun alim daban gulamun halim daban gulamun alim shine annabi yaquba shine isra'ila shine baban banu isra'ila yahudawa gulamun halim shine annabi isma'ila ba kakan larabawa uba ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkanin su je diyan annabi ibrahim ne shi annabi ibrahim shine uban yahudawa shine kuma uban larabawa shi yasa aka ce millata abikum ibrahim wato aqidar babanku ku larabawan babanku ne ku nasara babanku ne ku yahuda babanku ne to wannan addini na annabi muhammad aqida babanku ne ibrahim in ka ga mutum yana kin ki to makiyin kakan shi ne makiyin uban shi ne kazan ku duk dan da ya ki uban shi matukar uban uban kirki ne bal ma bayan zama na kirki har ya zama annabi har ya zama rasulullah kuma kai ka zama makiyin shi to kai a cikin tantirai ba karami bane haka ne wannan shine da haka nan ya suka mishi bishara bi gulamin hali da wannan da mai yawan ilimi me ya faru fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim fa aqbalat imra'atuhu sai matacci mata annabi ibrahim tana daman kusa da inda suke ta bar wani shamaki ne na labile ko wani katanga kawai ta raba tsakankaninsu tana jin wannan bakin da suka zo wurin mai gida wani irin baki ne na alheri ne ko ba na alkhairi ba ne tana sauraron me za su faɗa don kattabar su ko cutar da shi suka yi suka zo yi ta gane in ba cutar da shi suka zo yi ba ta gane yanzu ita wannan mata tana saurare sai ta yi an mushe bishara da samun ɗa wani waladun minhuma ɗan kuma tsakankanin shi da matar shi kuma matar ta cikin wannan gidan domin an ce fara ga ila ahalihi ya koma zuwa ga iyalansa kaga ashe mace iyali ke ko domin annabi ibrahim shi da saratu ne wannan zaman da suke a naman ce na ce yakuba ishaqa nake ne na yi kuskuren cewa yakuba ko yakuba ɗa ne ga annabi ishaqa a yi haƙuri da allah shi wannan ɗa da ake faɗi gulamun alim shi da annabi ishaqa alaihi salatu wasalam ba annabi yakuba kamar yadda nake a farkon karatu ba dan haka nan kaga ba bata ma aihu ba amma sai aka ce faraga ila ahli da ya koma yana da da a cikin gidan su waye ahli ne shi ta ɗaya ce mata shi ɗin domin ba wani a cikin gidan ashe ana ce ma matan mutum ahalin shi to idan mutum wani yace a hudda mata daga cikin ahalin baiti da Allah yayi adalci magana shi ta yi muwafuka da magana alqur'ani qur'ani gashi ya gaya mana annabi ibrahim ya tafi zuwa ga iyalansa kuma wannan iyalan nasa matarsa ce ɗaya ba ma mata bibi ce a wurin a lokacin bayan matar shi ce ɗaya sannan kuma ita wannan matar ɗaya ko aihuwa ba ta yi ba ba ta taɓa aihuwa ba bare ma ka ce to ɗan ne ake yi a'a ita kaɗai ce aka ce ahali iyalansa haka sanda annabi musa ya dawo daga madayyana da matar shi sai ke cewa faƙala li ahalihim kusu na ce ma iyalansa kaga batta da ɗa ita kaɗai ce ya ce masu taɗin ku ku zamana ai ko kai kana cewa matarsa ina za ku yi ita ɗaya ce girmama ta ne an gane ko don haka nan ita matan mutum iyalansa ce wannan ya nuna duk matan mutum ahalin bai ahali bai ta ɗaya Allah sa mu gane da haka ne ya ta juyo ta huskance su fi wannan wannan sarratin fi sarratin cikin kaman yaya da ɗaga murya azimatun wato murya mai dagawa irin daga murya ta ban mamaki wannan fasakkat wajaha har tana bugon huskarta zaka ji in an baka wani labari zaka rika cewa Allahu akbar haka na bugon huskarta haka ko saboda mamakin labarin ko jin dadin shi to shine tana cewa waladun waladun da da saboda a lokacin ta tsuwa tana budurwa ma bata haihu ba ita kanta ta gama gamsuwa ita juya ce bakarariya ce ba mai aihuwa ba ce Allah bai ba ta aihuwa ba ta yarda da wannan mijin ma ya yarda da haka su Allah bai ba su bada kuma gashi da shekaru sun kai 80 sai gashi an ce za ta aihu a lokacin da mai aihuwan ma wadda ba juya ba din ba bakarariya ba ma a wannan shekarun ta daina aihuwa to kuma a shekarun daina aihuwa ita kuma da tan da take shekarun aihuwa ba ta aihuwa sai a shekarun daina aihuwa kuma kace za ta aihu da haka abin yana da ban mamaki tana cewa waladun da da fasakat wajaha har ma ta kai tana bugon huskarta saboda mamakin wannan abin da ake yi kala dai tace ya wailata ya kai sunan a alidu ni zan haihun ni yanzu ina tsohuwan nan zan haihu wa ana ajuzun gani ni tsohuwa ce wa hadha ba ali shaykha ga mijina wannan shi ma ya wuce ma a ce mishi ya kai matsayin shehu dattijo kuma haka za mu aihu inna hadha la shay'un ajib kace lalle wannan labarin wani abu ne mai ban mamaki wani labari ne na al'ajabi قالوا هي suka ce mata ata'ajabina min amrillah suka ce ata'ajabina min amrillah zaki ma amaki kina mamaki na al'amarin Allah ai al'amarin Allah ya wuce mamaki wannan abin da kike gani rahmatullahi alaihi rahamar Allah ce wadda a gare ku yake yi a irin gidaje irin waɗannan wa barakatu alaikum ahlal bait da albarkokin shi da yake sabkarwa a gare ku ahlal bait ku mutanen babban gida gidan annabta sai ce innahu hamidun majid innahu shi Allah hamidun abun godiya ne godadde ne majidun sannan mai girma ne da haka nan fasakkat wajaha wa qalat sai take wa qalat ajuzun aqim take ajuzun aqim wai ni tsohuwan nan aqima bakarariya kaifa alidu ya zana haihu wa ana ajuzun bayan ni tsohuwa ce wa qad kuntu fi halin saba na kasance a lokacin yarinta ma ina yarinta ta ma da kurciya ta a kiman ni bakarariya ce bana haihuwa yanzu kuma yaya zani bayan ga tsufa ga juyanci kuma in aihu bi suka ba ta amsa قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم Kalu ya suka ce mata kazaliki eh haka abin yake ke din zaki aihu abin da kika jin haka nan ne qala rabbuki haka ubangijinki yace a cikin kalmar nan akwai wata girmamawa qala rabbuki aka jingina Allah gare ta kamar da aka jingina Allah ga Maryam qala kazaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin ولي هين kaga ana an jingina ni domin in ba haka ba duk wanda ka ji an jingina rububiyya rabbu gare shi to wannan wani abu ne ya kasa na daban don girmama ka don nuna matsayinka in ba haka ba to wane ne ba Allah bane ubangiji shi me mutane suka ce amanna bi rabbil alamin mun yi imani da ubangijin halittu gaba daya waye ubangijin halittu gaba daya sai sai suka ce kuma rabbu Musa yanzu keɓance Musa da Haruna ba da daraja ba ce wurin Musa da Haruna? Musa da Haruna su ma sun shiga cikin Adam amma kuma ana aka sake keɓance su daban domin suna da wata daraja mai zaman kanta ba ɗoriya a kanta da. A nan shi yasa aka ce ƙala kazaliki ƙala rabbuki ubangijinki haka ya ce. Innahu huwal hakimul alim lalle shi Allah mahalicinmu mahalicinki ubangijin naki huwal hakim shine kwararre zu hikimatun zu wannan hikimatun kuma alhakim domin alhikima tana daukan abu guda biyu hukunci na Allah ne hikima ta Allah ce shine ma'abucin hikima shine ma'abucin hukunci duk Allah ya dauki wannan yayi hukuncin Allah ana zartar da shi akan kowa a kowane lokaci a kowace ƙasa ba wanda ya ife taka ma hukuncin Allah mulki haka ne ko akwai shi yasa sai ka ji an yi mutuwa a fada shugabancin ƙasa kuma ƙasar babban ƙasa ba ƙaramar ƙasa ba saboda Allah ya zartar da hukuncin Allah a inda ya ga dama san da ya ga dama akwai wanda ya sai ce a'a sai a yi guguwa a yi ruwa a yi ambaliyar ruwa a kowane ƙasa a kowane wuri ko masu ƙasar sun so ko ba su so ba abinda Allah ya ga dama da ta da kaga wannan hukunci ne na Allah ba wanda sannan Allah ma abucin hukunci ne mafi kyawu idan yace ayi kaza ya shar'anta kaza to duk inda zaka je ka ɗebo wani tsari wallahi ba zai kai na Allah ba shi ya ƙara aka ce wa man ahsanu min Allah hukuman babu wanda ya kai Allah mafi kyawun hukunci alaysa Allahu bi ahkamil hakimin shin Allah ba shi bane mafi kyawun mai hukunta masu hukunci eh haka ne to anan malamai suka ce ku dubi wani abu a cikin wannan siyaki na alqur'ani galiban inda Allah yake ka waɗannan sunaye nashi guda biyu al-alimu al-hakim yana gabatar da al-alimu ne kafin al-hakim a wurare da dama ko sai ce innahu alimun hakim wa kana Allahu aliman hakima inna Allaha alimun hakim wa yake fara zawa da wuri daga harko alim ko to amma anan me ya fara zuwa hakim hakim ya fara kaga ya saba ma sauran wuraren nan sai hakimu ta zo kafin alim to akwai hikimomin da ta sa aka zo da hakimu kafin alim menene hikima cikin kyale wannan mata ta annabi ibrahim sanda take yarinya aka maida ta juya bata aihu ba sai san da ta tsuba wanda ko tana aihuwa ya kamata a ce ta kyale aihuwa ta tsaya kuma a lokacin aka ba ta aihuwa a nan babu hikima ana nuna maka Allah yana yin abin da ya ga dama san da ya ga dama yana iya ba da abin da baka samanin a bada kai abu yake da nauyi a wurinka shi a wurin Allah bai da nauyi shi yasa babu abin da zaka hada ga hannu ka roki Allah ka ce a'a wannan kai in tambayi Allah yayi yawa babu abu mai girma a wurin Allah zai iya baka sai dai kawai ka bi shinadarin samun abu bisa tsarin yanzu kawai sai in yi zamanin in ce Allah Allah kana da iko so nake gobe in zama sarkin da magana zai iya amma ba dole bane karɓa wannan addu'a tunda ni ba dan sarki bane bari in an mutu a dora ni haka ne kaga ban biyo ba hanyar bai kamata ba in yi irin wannan addu'a amma in na nemi wata sarautar daban sai Allah ya bani wata sarautar daban kaga ba irin wannan ya kamata ba kawai ka waye gari in ce kuma gobe gobe laji ai ka iya dora na sarauta gobe laji to kaga ba irin wannan ba dan haka Allah cikin hikimarsa dan ya nuna maka kwarewa sai ya sanya tsohuwa ta aihu kuma tsohuwa a daman ma mara aihuwa kalli abu biyu ne daman ma ba ta aihuwa da tana aihuwa sai ce dawo mata ne sai to yanzu ba ta ma aihuwa yana da ikon yin abin da ya ga dama ko bai ikon yin to a duniya akwai mai iya irin wannan hikimar yayi abu a lokacin babu akwai shi babu mai yi amma Allah yana yi to innahu huwal alimul hakim shi al'alimi mai yawan ilimi ne ai alimin yana da ilimi bima tastahaqquna ga abin da ya cancanta min karamati na daga karamar da zai ba bayin Allah bayansa hakimun sannan gwani ne fi aqwalihi wa af'alihi cikin maganganunsa da ayyukansa sai Allah yake cewa qala fa ma khatubukum ayyuhal mursalun قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين قال توسي أن إبراهيم يداو كمينا مغانا دوانا منذني ياجي تاشي بشاري ya san dai wannan tawaga ba kawai dan a gaya mishi iya aihuwa bane suka zo kila akwai wani labarin baya wanda ma ya dara wannan saboda kaga kenan an yana nuna maka annaba suna da cikakken ilimi wato tahiya in ka kalle ta yanzu kawai wai wani ne aka ce wani barawo ne ya reko ashe ne gidan yana raba a wani gehe yana kallon shi ya rako ɗan a hankali ya shigo gida to sai yana ƙoƙarin ya shiga inda ɗaki yake to akwai randa ta ruwa sai mai gidan sai ya fito hakan nan da mashi ya ce kai waye na ya barawo ya kalli mashi ya kalli ba inda zai gudu sai ta yi ruwa na zo sha yaya ya ce to sha ya sha ya ce kara ya sha ya ce kara dai ya kaga kenan daga ganin shi kasan ba ruwa ya zo sha ba amma yanzu idan kuka je ruwa ya zo sha da Allah ya cancanta ko bai cancanta ba to akwai abin da daga ganin shi ko an gama kasan ba haka bane kaman wani ne shi ma barawo ne sai zo ke leka daki irin soran nan ne kofa daya da irin gadan nan irin na da mai dungun kuturwa ake kire shi ko na karfi mai gidan dakin kafa irin wannan ba ruwa haɗi gare shi ba daga ka shiga bai da nisa daga ko mai gidan yana bakin gado ba hutula tunda dama an ce za kwanta ko kashe hutula ya rike wuka haka yana kallon mutum yana lekowa dan bude labule yana lekowa to shi kuma barawan saurarawa yake ya ji in ya ji akwai motsi na mutum ya ja baya in babu mutum ba motsi to kuma a motsin ma zai iya gane na yaro da na mace da na namiji ko to yana wannan zakon ya ji in wani tari ne na namiji ya san daban da na mace daban in wani lunwashi ne ko wani abu ne na mace daban in na namiji ne ya ga baya to akwai kanan mai gidan shi kuma ya irin dan soran ɗakin nan na ƙofar gida sai ya ga wani ce sun tabbata ba mai gaskiya bane ya tabbata wannan mutumin yana farki dan yanzu suke magana sai ya wuta ta ɗauke sai ya gewayo daga bawan barawan sai tura barawan barawan da ya je ma sai a hannun mai gida aka ci kwalashi aka gwada mashi wuka sai ce wallahi na rantse da girman Allah wani dan iska ne turo ne mai gidan ya ce i gaskiya ina kallon wanda ya turo ka to daga gidan kuwa ya turo ka ya taka inda ka tsaye aka turo ka ce ni ma shi ke bani mamaki ni ma mamakin da nake kenan abin da ya dawo daga gida ce tsotsai ne wannan shi wancan daga gida in zo wanda aka turo ni tsotsai ne wannan kuma dan iska ne kaga daga jin amsar da ya bada akwai wata amsa ba ko babu shi yasa da suka ce mishi to mun zo maka bishara ne sai fahimci ba bishara kadai ba akwai wata magana a baya sai ce fa ma kadbu kuma ayyuhal mursalin to wai menene ma asalin magana labarin ku in me bayanin ku ku yi bayani mishi kalu he suka ce mishi inna ursulina lalle mu yake musu ayyuhal mursalun ya ku wannan manzanni suka ce kalu suka ce inna ursala mu mun aiko mu ne ila qaumin zuwa ga wasu mutane mujrimi na kangararru kafirai masu tsaurin kai me za ku je ku musu linursila alaihim hijaratan min tin an aiko mu ne mu kuma dan mu je mu aika musu hijaratan duwal watsu min inin na laka arshashen laka daga jahannama ita laka ce aka kona ta da wutar jahannama ta zama kamar arshashi da ita za a harbe su to shine aka aiko mu mu je musu wannan ruwan wuta na musiba sai ce musu to na gane inda za ku kaga anan ai ba su faɗi ba wurin da za su ko ba su faɗi ba sunan garin amma sun ce zuwa ga wasu mutane musulmai kuma ya san inda mutane mujirmai suke ina ne shi ne mutanen annabi inda annabi ne yake ya tabbata su ne za a jiwo domin a wata aya sutul wannan hud ya gaya mu suka ce inna ursina ila qaumin lut an aiko mu ne zuwa ga mutanen annabi haka suka gaya mu kaga sun kama sunan annabi amma anan sai aka kira su qaumun mujrimi to sai ka ga su ne mutanen annabi kuma su ne mujrimai din linusula ilaihim jaratan min tin suka ce ila qaumulu zuwa ga mutanen annabi dan mu jefa musu watsakon kwani na laka da faffa sai Allah yake cewa musawwamatan inda rabbika lil musrifin musawwamatan inda rabbika suna da alama daga wurin ubangijinka kowanne za a za a rubuta sunan wanda za a kashe wanda za a kashe shi za a za ta sama ita wannan tsakuwar sai Allah ke cewa fa akhrajna man kana fiha min almu'minin to yanzu sai annabi Ibrahim ke ce musu inna fiha lutan a cikin garin hu akwai lut qalu he suka ce mushi nahnu a'lam biman fiha ai me hi ka sanin wanda ke cikin garin mu'amalar da muke da lut ai kai kan ka game da shi mun game da shi amma la nunajjiyannahum shi za mu tseratar da shi wa ahalahu da shi da iyalansa in lamra'atahu sai dai matar shake ba ta tsira ba kanat min al-gabirina za ta zamanto cikin halakatu dan haka da aka zo halaka sun an gaya mana a wasu sururi cewa an ce mushi yayi tafiyar dare ta yayi wata hiya wannan fikidin min al-layl wato cikin wani yanki na dare ka sanya jama'a ka iyalanka a gaba wata bi adibarahum ka bi bayansu wala tafiti minkum ahadan kada wanda ya wayoyo daga cikinku wa mudu haisu tumarun ku bi inda aka umarci ku bi ka gane ko amma anan da sai aka yanke wannan labarin sai aka ce mi fa akhrajna man kana fiha min almu'minin yanzu kamar an zo da azabar har an yi ruwan bala'in amma fa akhrajna man kana fiha min almu'minin sai muka fitar da man kana fiha wanda ya kasance a cikin wannan gari minal mu'minina na mu'mini duk mu'minin da yake cikin gari in ɗaya ne ya fita in bi ne sun fita in ma nawa ne sun fita me ke faruwa fama wajarna fiha ghayra baitin minal muslimin fama wajadna fiha ghayra baitin minal muslimin minal muslimina a cikin garin ba mu tar da wani gida ba babu wani gida banda gida ɗaya shi kaɗai ne gidan gidan musulmi kenan banda gidan annabi lut babu gidan musulmi ko ɗaya to anan malamai suka ce an ce fa akhrajna man kana fiha min almu'minina mun fitar da wanda suke cikin garin na mu'minai aka ka kalmar mu'minai kuma sai aka ce fa ma wajadna fiha gaira baitin min almuslimina ai baitul muslimina din nan daman gidan annabi lut ne ko to daman duk musulmi mumini ne? a'a to yanzu a nan ai kaga an ce minal musulmi na gidan musulmi kaɗai aka iske kuma shi kaɗai ne gidan musulmi kuma an fitar da duk wanda ke ciki malamai suka ce a'a akwai abin da ake so ka fahimta a cewa cewa baitin minal musulmi na gidan annabi lutsu gida ne na musulunci in an ce gidan musulunci zai hanawa a samu kangararre ɗaya biyu bai hana a samu munafiki a ciki shi ya sanya matarsa munafuka ce ba kafira ba ta bayyana imani da Allah a baki amma ta ɓoye munafiki kamar yadda Allah ya babu labarin fakana ta kuma sun ha'inci mazansu ha'inta ba na alfasha ba ha'inci na addini nau'i ne cikin nau'in nifaka ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط خانتا كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما kaga fa khanatahuma suka haince su ashe kaga shi musulmi da munafikai a cikin su ba musulmi ake kiran su ba an taba cewa a ware munafikai a duniyar nan a kashe su ba musulmi bane tare da su ake tare su gobe kiyama tare da musulmi wajen shiga aljanna ne kaɗai ake raba to nan ma tare aka gama su duk gidan musulunci amma wajen fita sai da aka fita da ita sai ta walwayo fa asabaha ma asabahu abinda ke ya same su ya same ta shi yasa ke ta illa ajuzar in Allah zo zai ba labari dan ya wulakanta sai ya ce sai wata tsohuwa ka san mata basu ajin ko tsohuwa ce ta jike mai wata tsohuwa ce ke tsohuwar nan bata san wannan to Allah ya ce illa ajuza sai wata tsohuwa daya bilgabe ta zama cikin halaka to ita wannan matar ba kafira bace munafuka ce kuma daman da munafiki da kafiri ina ne makomarsu ranar da za a tsiratar da muminai makomarsu tsaye a nan in ana zamani a duniya mazaunan muminai da munafukai ɗaya amma a lahira ba mazaunan muminai da munafukai ɗaya ce idan za a tseratar da kafirai wanda za a tseratar da muminai a hallakar da kafirai ana tseratar da har munafukai a'a to shi yasa aka ce baitin minal muslimina gidan akwai musulmi a cikin sai dai akwai munafuka ɗaya to he za a zama gidan musulunci amma da aka tashi fitar dawa a cikin gidan shi aka ware man kana fiya min almu'minina yanzu magana ta fito Allah sa mu gane sai Allah ke cewa wa tarakana fiha ayatan lil ladina yakhafuna al'azab lali wa tarakana fiha ayatan sai muka bar wannan alƙarya a cikin ta akwai ayatan ayoyi da za a lura ko dai aya ma'ana ta ma'ana ko aya hissi muka bar ta lillazi da ya khafu da azabar alim da duk wanda yake jin tsoron azaba mai raɗaɗi in ya ga wannan aya ce ya alnaha ibratan muka sanya wannan wurin ya zama abin lura domin an ce aya kaga yanzu wannan aya ce muka karanta ayoyi ne na labarin abin ko idan ka ji labarin abin da ƴan akama ƴan luwaɗi kai ka yi fatan ka zama ɗan luwaɗi ba za ka yi ba haka ne masha Allah to kuma idan ka tafi daga daga Madina idan za ka tahiya wannan kasar Jordan ko za ka tahiya Iraki in kai arewa da da Madina to za ka bi ta wannan garin inda aka yi wannan abin domin garin kasar yanzu garin wurin yana cikin kasar Jordan ne to tun da yana cikin kasar Jordan geographical a yanzu kenan a hanyar daga madina in za ka tahiya wajen jordan kenan ana bi mu shi yasa Allah ke cewa wa'innan tamiruna minane alai bismihin minane tamiruna alai billahi wa muslihin ko tana mun wannan aya idan wa innakum latamarruna alaihi wa innahum latamarruna alaihim مسلمين سيأتي وبالليل هم أفلا تاجرون وإنكم لتمرون عليه كنا وتيوا أكم وننقر دران كودة دلدري وترن تهيئة تقول دليائي وترن تهيئة تكاكول دصابي أفلا تاجرون بدي دلي مكبا أبن هنكالتا كوغا ونن حولين wurin yana nan yanzu ruwa ne amma babu komi shine ruwa a duniya wanda ba a amfani da shi kaga dai jiragen ruwa ba su bi ta cikin shi ba a huddo kihi a cikin shi babu isansa a cikin shi babu zinare a cikin shi babu lu'ulu a cikin shi kuma duk wanda ya ga shiga cikin shi in ya dauki cuta har abada ya halaka ba a shiga cikin an rubuta da diyaran duniya za a rubuta za ka ga an rubuta ba a kusantar wannan ruwan ba a taba wannan wurin ba a kaza ba a kaza da ingilishi da faransanci da larabci da jamusanci da turkanci da hausanci da larabci da ne duk yaran duniya an rubuta wurin ba wurin wasa bane ya zama aya ne ko bai zama aya ba to kuma wai a irin wannan abin wai mutane ke yawan bude ido wai kuma a samu ƙasa ta kutum tana tallan luwaɗi ka san ita Amerika da Faransa banda luwaɗi ba abin da suke kira abin da za ka je kai tsaye a baka ba wahala daga ka shiga yanzu yanzu ka samu shi to shine luwaɗi da auren jinsi amma idan ka je Amerika neman a baka makaman yaƙi da kuɗinka don ka tsare ka yi maganin 'yan ta'adda ba sun saya maka ba in ka je neman a baka kayan da za ka yi noma ka inganta noma ƙasarka ba za su saya maka wasu arziki wannan arziki zai yi mukun ba ma sanya arziki idan ka je neman a baka ilimin likitanci a saya maka kayan na'urori na aikin likitanci ba za su saya maka wurijina idan ka je su koya maka fasahar haɗa magunguna ba za su koya maka ba su koya maka haɗa fasahar yadda ake kera mota ba za su koya maka ba su koya maka yadda fasahar yadda ake haɗa kaza ba za su koya maka ba abinda kawai in kaje shi yasa shugabannin mu da sun yi ba abinda ake tallata musu ku kai luwaɗi ƙasar ku ku kai zina ƙasar ku ku tafi da kororon roba ku tafi da kashi musiba da Allah shi yasa muke tambaya wai shi ba abin da ya burge ku da kuka je Amerika ko kuka je Faransa kiwon lahiyar su bai burge ku ba tsarin karantar wasu bai birge ku ba tsarin su na tsaro bai birge ku ba tsarin su na mu'amala bai birge ku ba tsarin su na kasuwanci bai birge su ku ba tsarin su na noma tsarin su na kiwo tsarin su na raya yara tsarin su na kaza da kaza ba abin da ku yan afirka ku gano daga luwaɗi sai ma ɗugo sai neman mata shi kaɗai ne kuka gani shi kaɗai ne ci gaba ka san da ka shugaban amurka shugaban afirka yana magana to mun je turai mun gano abubuwa na ci gaba za mu tuntuɓa tambaye su wasu nake zai billahi da zika ya ne wani iskanci ne ya gano ya gano a shiri da ya ba ku labarin noman da ya ba ku zaman su ba su ma so a sani so suke mu kullun cikin yunwa suha ya ai kowa ya san sifani a nan duk wanda ya lakwal a irin minnan san sosan sif sosan sanka sosan sif zuwa sosan jif zuwa abin da ya zo hakka turban an an zo ana a ikonomi za a rubuta maka m m m sai ce me ma'anar wannan m din sai ka ce m ta farko magariya m ta biyu maradi m ta uku mata mai ita ce gimshikin economic din gina nila kun gane magariya mata mai maradi su ne gimshikin da aka sami economic aka gina nijar da in za a kai sufuri sai magariya sai an maka sharadi dole sai ka gina bila akalla daya zuwa kudu a yamai sai in ka yarda ka ba a baka prefecture saboda ana so a gina yamai ta zama babban gari duk wanda za a sa su prefecture tunda akwai kudi tan an san ka samu kudi to ba a garin ku ba za ka sai in kai aniya an yi zaman wannan wanda ba su sani ba yara ku ne ku sani ba to an san an yi zaman wannan an gane ko kenan wannan sifani ta magariya ana zamna shawara aka yi turawa suka ce man nan da muke huddawa na gyada wai yana sa matsala yana da matsala sai da suka sa aka yi ta wani mu kuma ba a yi bincike ba aka yarda eh aka kashe kamfanin da gangan da rayuwar shi da arzikin shi aka kashe shi saboda sun ga muna samun arziki yana raya kasashen ya daukan nauyin yaran mu na karatun su da kaza da kaza ya ce in an bar su da wannan za su yi arziki yanzu daga baya suka ce he bayan shekara talatin da biyar da mutuwa ne suka ce sun yi bincike wannan zancen suka yi ƙarya ne yau da yau suke magana su ce maka ƙarya ne yadda shaidan ya zai ce ma yan wuta inna allaha wa'adakum wa adal haqi wa akhal wa nan wa wa'adtukum fa akhlaftukum Allah muku magana alƙawarin gaskiya ni na muku na ƙarya a ran nan ai zai gaya musu ƙarya yake ko to haka bature sai ya dora ka hanya ka bi ta ka wahala ka shiga ta sai ce kai na gane kan yayi haka yace ya tattallar madarar sha ta yara yanda yace ya gane ƙarya ke nonon uwa yana da kaza a koya ma mutane mu ka koya mana mahaukacin wahi mu da ban ban da wannan madarar ta banza kai ne ka sha nonon shanu shi yasa kake da halin shanu ko tunda kana jariri ka sa nonon saniya dole ka huto a mariki ne kishi ya za suka ɗauki ɗabi'a kisa da haka muna ba mu ɗauki wannan shirman banzan ba to haka nan dai za ku ji da suka je iraki ba ta suka yi ba sun shiga iraki don ta tara makaman ƙarin nagi da suka gama lalata iraki mai suka ce ƙarya suke to don bature ya magana ce maka ƙarya suke sore oga an ba ƙarya to daman ma kenan in kana da hankali da wadda zance kar ka ɗauka je ka bincika in ja akun fasikun bi na ba'in fata bayyana to shi in ja akun kafirin to fasiki ma in yazo ana bincike bare kafiri zalla shi ya sanya yanzu in Allah ya yarda wannan gwamnatin ta mai albarka ta da sifani za ta yi kuma wannan gidan nika abdiga na na madawa shi ma tada shi za a yi za mu yi gari in an tada shi a tada gidajen atangohin mu na niyame da sauransu kamfanonin mu na da su dawo da kin me ki da san me su kawai yan Niger ku ce Allahu akbar ku roki Allah wallahi Allah zai kawo waɗannan kamfanoni tada su za a yi yanzu noma za a koma sak shi yasa kuke ga kowace region an ba ta kayan aikinta na rani to kuma za a ba ta kayan aikinta na damana a yi da damana a yi da rani kuma noman nan shinkafa masara alkama san damun me abin matsala tamu kowa ba ta ce ba wayo Allah shinkafa ta yi tsada to za ta yi arha kai haku yanzu daure ka ci mai tsada za ta yi arha dan baka noma to za a noma ba kana wayo Allah ba hulawa ta yi tsada to za ta yi arha don za a yi alkama a nan yanzu ba hulawa banza ba wayo Allah Najeriya ka tari yin masara to za a yi masara a nan dakata jira da haka nan masara hede su su dauka alkama hede su dauka shinkafa hede kuma daman ga kihi sannan kuma can bangare ga raguna sannan can ga awaki can ga tumaki can ga wannan shanu can kuma ga raƙumma ga nama ga shinkafa ga kaji ga shinkafa kaza ga shinkafa rabu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka allahumma hadina fiman hadaita wa atina fiman afaita wa tawallana fiman tawallaita wa barik lana fima ataita wa qina wasrif anna sharra ma qadaita fa innaka taqdi rabbuna bil haqqi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walaita wa la yu'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'alaita la marja'a wa la manja minka illa ilayka nastaghfiruka allahumma min jami'i dhunubi wal khata'i wa natubu ilayka wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين